رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما سأل بركة مرسولة وبركة مرسولة كسنشة كشرون ونعم قرآني yana aminci rediyo mita ɗari da uku da ɗigo cikin zangon fm da ke zuwa muku kai tsaye tare da ni muhammad sani abubakar sai gwanayen namu gwani ibrahim mai dahara da kuma gwani isa ahmad kashaha to yau dai gwani misbahu ali bako gwani allah bai kawo mana shi muna fata yana cikin ƙoshin lafiya sai gwani to gwanin da kuka daɗe ba ku ji shi ba wanda ya batan dabo wato buna maganin kamanni gwani habib kenan sai kuma gwani abdulbasit fage da kuma gwani fudail gadon kaya sai kuma gwani sa'id ko shi ma dai gadon kaya to yau da su muke tare a ɗakin na yaɗa shirye-shirye don haka dan gwani ga shi abin da ya zo ya faru to muna fata hakan ya zama alkhairi gare mu baki da yanzu kan insha Allah za mu fara tun daga yanzu har zuwa karfe hudu da rabi insha Allah ta'ala mutanen da suka taimana mana waya da wanda suke mana sako cewa ba za a shirin nan ba to dama mun gaya muku cewa insha Allah da kuma ya daidaita za a fara shirin da fatan kuna nan tare da mu kuma za ku ci gaba da kasancewa tare da mu da to dan gwani bismillah ko alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما kamar kullum yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu
assalamu wa rahmatullahi wa barakatu a cikin iko da yadda da kaddarawa ta Allah subhanahu wa ta'ala yau ma ya kaddara mun sake haduwa da ku a cikin wannan shiri mai dimbin albarka wanda wannan gidan rediyo mai albarka yake gudanarwa shirin gunayen alkur'ani kuma kamar kullum Allah subhanahu ta'ala ya ba da dama shi babban gwanin namu gwani Ibrahim mai albarka ko kuma ka ce gwani Ibrahim mai tsahara Allah subhanahu ta'ala ya karfafe shi da dama da kuma lafiya ya shigo cikin wannan shiri tare da mu dukkan mu gaba ɗaya yan rakiya to a takaice idan masu saurare ba su mance ba sun ji mu muna tattaunawa ne a satuttuka haka da suka wuce akan wasu lamurra na alkur'anai da kuma gyare-gyaren alkur'anai sannan kuma wannan dalilan ya sa dole sai mun dawo mun karasa karkare maganganun da suka shafi shi wannan magana akan gyare-gyaren alkur'anai musamman kur'anin da ake kiransa da haɗin barnawi wanda wannan kuma dalilin da ya faru ya sa dole sai an yi haka akwai wani babban gurub da muke alfahari da shi kusan bamu da wata santa a yanzu wadda za ta zama ta haɗe kan dukkan da yawa daga cikin mahaddata alƙur'ani a akalla guruf ɗin yana ɗauke da sama da mutum dubu ɗari to saboda ka bamu da wata santa ta wani guruf da wanda za a ce wannan guruf ne na mahaddata alƙur'ani suka buɗe yake da yawa kamar wannan to saboda ka sai ya zamo shi a guruf ɗin ana tattaunawa tattaunawa kuma ilmiya sannan kuma ana tattaunawa akan abin da ya shafi shi wannan bangaren harji da kuma abin da ya shafi tsangaya to saboda wannan dalilin ɗaya daga cikin yan uwa da muke gabatar da wannan shiri da shi shine gwani mana Abdul Basit sai ya tura wannan ainihin tattaunawar a cikin guru din so saboda haka ƙarshe sai wasu daga cikin manya-manyan gwanaye wanda suke mutanen borno ne Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya tsara mana haɗin kai da ƙaunar juna sai suka saurari maganar sai su kuma suke ganin cewa kamar a tasu fahimtar akwai abin da suke ganin cewa shi alƙur'anin ba ma gyara ba ne aka samu cewa a'a mu ne ba mu fahimci cewa shi alƙur'anin akwai gyara namun ne aka gyara saboda haka a tsakaice ma'ana namu qur'anin shi aka je aka gyaro ya zama haka ma'ana mu namun ne asaliyan ba daidai yake ba to alhamdulillah sai zama kuma shi wannan shirin da muke gabatarwa daman shiri ne na gwanayen alkur'ani mataki na farko abu na biyu kuma abin da ya shafi tsangaya kullum muna gaya mutane bayan gwanayen alkur'ani ne shirin to amma muna kiyaye dukkan abin da ya shafi tsangaya a takaice abin da ya fi komai mahimmanci menene abin da a tsangaya ake rubuta shi menene abin da a tsangaya ake ba da shi a harji menene abu kaza in aka ce kaza su goma ne to wala Allah in hafsa ya ce sha biyu ne ba za mu kawo muka abin da hafsa suka ce sha biyu ba ne a abin da alƙur'anin mu suka ce sha biyu ne shi za mu faɗa a kamar misali akwai abin da irin zalika zalika al azim idan gwani zai baka shi yadda yake ba da shi ina jin guda shida gwani yake bada ranar ko a cikin الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم إيه.
eh to saboda ka akwai wanda suka kara zalika huwal wanda suka kara mai- mai huwal din nan Mm.
to kaga ba za mu dauka da shi ba Haka.
hausa sun kara da shi mu a ce in za mu kara in muka ce kala su kaza ne to ba za mu sa irin su kurra biyu ko mu- ba za mu ba za mu dauko- ba za mu dauko su ba Mm.
saboda mu muna magana ne A kan tsangaya.
abin da ya shafi tsangaya Mm.
to saboda haka ya kamata dukkan mutumin da ya saurari abin da muke magana ya fahimci mu cewa shi wannan alkur'anin ya saba wa ka'idar kan- tsangaya abubuwan da aka zubo ake so kuma mu yan tsangaya mai amfani da shi ya saba wa ka'idar tsangaya idan wani ilimi ne ake so a koyar da mutane shi to ya kamata a jikin shi alkur'anin a yi cikakken bayani ga wani abu da ake so a koyar sannan kuma a samu wasu mutane masu sha'awar koyan bangaren a koya musu amma mu daman tintini a sunan wannan shirin gwanayen alkur'ani duk wanda ka ji shi a cikin shirin duk abin da yake a cikin alkur'ani alhamdulillah kan me da can me ya san shi duk wani abin da yake a- a je a dawo ba za a yi masa wani abin da zai zama ƙari ya karba ba ko kuma a yi masa ragi daga wannan alkur'ani da ya sani ya karba ba to saboda haka wannan dalilan ya sa wannan tattaunawa da duk da ta ba da sha'awa tattaunawa ce wadda idan mutum ya saurare ta Mhm.
zai ji gaskiya tattaunawa ta matukar ba da sha'awa Masha Allah.
shi gwani rawana da shi ne ya tsaya a wajen tattaunawar ya yi ƙoƙari iyaka ƙoƙarinsa Mm.
don ya tabbatar to amma kawai matsalar kwaya ɗaya ce a cikin tattaunawar cewa shi fa bai taɓa duba alƙur'anin wanda shi ne wanda shi ne abu mafi wato amma da yadda ya dinga kawo wasu Goyon baya.
goyon baya da kuma Mm.
wasu tattaunawa da ya dinga kawowa wato akun- abun akwai burgewa kamar yadda yake cewa asaliyan ma qur'ani aka je aka sa musabakar musabaka.
rubutawa Mm.
qur'ani guda Ɗari da ishirin.
100 da ashirin aka Mm.
je aka sa aka rubuta sannan kuma aka zaɓi wannan kuma tsangayu sannan aka nemi alƙalai na alƙur'ani da kuma tsangayu na alƙur'ani masana alƙur'ani suka duba sannan aka je aka bugo har adadin da aka buga ban san ma ni adadin ya kai haka ba ta bakinsa muka ci wannan maganganun farko dubu ishirin daga baya dubu ɗari ne eh, dubu ɗari guda Eh, dubu eh, ɗari eh, aka eh, buga eh, eh, tamanin Mm.
suka zama daidai guda Mm.
dubu ishirin kuma suka Eh.
zama jabu eh eh Sai aka kona.
to saboda haka ka alhamdulillah kaga mun yi farin ciki da duk irin wannan tattaunawa ya kara mana wani ilimi Mhm.
wanda mu ba mu sani ba akan shi a ilimin alkur'ani Mhm.
sannan kuma tattaunawar ta jawo fadar wasu abubuwa da dama da kowa ya faɗi maganganunsa da ra'ayinsa da kuma fahimtarsa wanda dai a takaice tunda yau tattaunawar a kamar da nace muna tare da babban gwaninmu gwani Ibrahim Mai Dahara sannan in dama ta bamu a an karasa karkare wannan abubuwan a za mu koma wajen gwani ya ci gaba da dora mana a inda muka tsaya a cikin a, a, karatun fati alhamdulillah rabbil Mm, alamin alamina, mm.
to a yanzu muna kan alamina din da ake ciki to saboda haka amma kada in cika ku da dogayen labarai zan mika ku kai tsaye wajen gwani Ibrahim Ai, ba mai- dogon mai- magana ba ce, eh, don eh, fahimtar masu eh, sauraro.
yawwa.
Eh, gaskiya.
zan mika ku kai tsaye wajen gwani Ibrahim mai albarka kuma wanda aka fi sani da gwani Ibrahim mai dahara so sai a ji daga bakinsa sannan kuma kai tsaye sai mu miƙo ku wajen shi gwani Abdulbasit sannan ku ji abubuwan da mu a tsangayance a aka kakkara mana a cikin alkur'ani wannan ai abin da aka kara ne ba abin da aka rage ba kawai ko Mm.
to abin da aka kakkara mana a cikin alkur'anin Shi za mu wanda saba.
gashi kuma mun gan shi kuma gaskiya ba mu yadda ba Allahu wanda shi ne wanda ta gaskiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم آمين صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Walaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
to mai gidanmu malaminmu babban jagora akan wannan tafiya gwani malam isa ka shahara ya yi mukaddima wacce duk wanda yake so ya fahimci shirka nan da aka yi a baya to iya wannan magana da gwani malam isa ka shahara ya ta isa mutum ya fahimci me ake ciki kuma akwai maganar da muka yi a baya wanda ya hidimar rubuta wannan sa aka rubuta wannan alqur'anin muna masa kyakkyawan fata kuma muna masa addu'a ta alkhairi muna masa fata mai kyau saboda ba a taɓa samun wani gwamna a cikin jagorori da ya yi haka ba daga cikin abin da shi gwani rawana ya faɗa ya ce ana yin musabaka ta yan tajiridi wacce aka ɗauko ta daga ƙasar larabawa to ina gwanayenmu wanda suke gwanaye a ƙur'ani wanda suke gwanaye a rubutu wanda suka gwanance akan rubutu in suka yi rubutu za ka yi tunanin da takardar da rubutun aka halitta tare za ka kaddara ba a yi wani zamani da wannan takardar babu rubutu a jikinta ba saboda gwanintarsu aka zo aka yi musabaka ta rubutu haka tsangaya ɗari da ashirin ko da ke a farko an ce tsangayu ashirin ne suka yi wani babban gwani a gudu ya zama malamai rubutunsa suka amincewa cewa wannan rubutu ya cika ka'ida da sharɗin da ya fi kowanne alƙur'ani da shekara ta zagayo abin ya yi daɗi sai ce to a ƙara tsangayu saboda maiduguri tana da faɗi a taɓa maiduguri da yobe state ya zama ko ina an ɗebo to shine aka haɗa tsangayu ɗari da ishirin ya ce kagoyi shine wanda rubutunsa aka aminta da cewa ya fi kowanne rubutu kyau to da aka yi wannan rubutu lallai wannan abin ba mu taɓa samun sa ba mu a cikin jagororinmu na siyasa da sarakuna ba a taɓa yin wanda ya haka ba to lallai wannan abu da aka yi muna godiya ko muna yin kyakkyawan fata amma dai ƙarshen wannan magana ta inda muke so ta je wannan fa Qur'anin muna son sa amma a dawo da shi kan tsarin layin mu na tsangaya wakafan mu su yi daidai idan aka ce wasu malamai sun zauna sun tattace wakafi wai wasu malamai a Najeriya ko ma ko ma wasu waye ko wani sauran wasu malamai a Misira ya tantance wakafi mun sauka da kan wakafin mu to a sani fa ba magana gwani Kwarai kuwa.
babu gwaninta Kwarai ba gwaninta.
babu gwaninta Kwarai kuwa.
gwaninta ita ce gwani ya ce maka aya a ƙur'ani dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu ce sannan a cikin lissafin ayan nan duk inda kumsa take ya san fa nan wurin kumsa ne Kwarai kuwa.
ya san nan wurin kuri ne ya san nan wurin aya ce mai kama da wakafi ko wakafi ne mai Mai kama da aya. Kwarai kuwa.
duk wannan wuraren ya sani Misali.
sannan aka ce gwani wakafin nan da malaman mu suka ittifaki a kansa dubu biyar da ɗari uku da talatin da uku Mm.
ya san fa duk inda yake wakafi ne Kwarai kuwa.
hatta inda za a ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila ko irin fa ina dana kun fala tafgu alayhi na sabila ko ko in yarau sabila rushidi la yattakhidhu sabila wa in yarau sabila al-ghayy yattakhidhu sabila alam yara annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila to wannan fa gwanin ta tana sa kasancewa wannan sabilan masu wakati ne Kwarai kuwa.
amma akwai 20 da wani abu kuma wanda suke da aya suke kuri suke kumsa ba Kwarai kuwa.
Yare.
ko ba haka bane Kwarai ba da gaske.
haka kalila din nan Eh.
kalilan nan akwai adadinta da aya akwai adadinta da wakafi haka kasira Kwarai kuwa.
Allah ya saka gwanayen Maiduguri da alkhairi Mm.
sun muna Maiduguri daga cikin gwaninta ana darasu za a ce shai'a talatin da biyar a jero su a ce wannan shai'an masu wakafi ne da kuma shai'a masu aya da jami'a masu wakafi da jami'a masu aya da kasira masu wakafi da kasira masu aya Mm.
to idan wannan qur'ani ya tabbata duk wannan gwanintar da muka gada a wajen gwanayenmu na a wato kasar hausa fulani Mm.
da kasar borno da cikin yankin nijar Kwarai to kuwa.
babu wannan gwaninta Da an ruguza ta.
an ruguza ta Kuma an ruguza ilimai.
an ruguza ilamai Magana ilimin mairam.
babu ilimin Wakafi. Babu shi an kuma ruguza shi.
yaran dinnan kalmar kanuri ce Kwarai da gaske.
ko Mm.
ni ma yau Miyaram.
na- na na yi mu- na yi wani hasashe mai kyau eh ni ina da yaƙini shi wanda ya rubuta alƙur'anin kamar yadda aka tabbatar mana Mm.
ya rubuta alƙur'anin sa A cike da yadda- karatu Mm.
cike da haƙoƙin rubutu kwarai A cike da tsangayance.
duk abin Abin da da muke yi ake a a duniya tsangaya. Kwarai da gaske.
amma da aka je aka kai can ƙasashen Sai da aka za a ɗauki huruf.
kai sai aka Wasu- ɗauki iyaka huruf ɗin aka ce bari a je a yi Aka scanning yi ɗin su a scanning.
fitar da Kwarai.
abin da ake so Kwarai da to gaske.
saboda a nan aka je aka rugurguza abubuwan da aka amma da a ɗauki ainihin Kwarai mu da kuma gaske.
ba ma faɗa da shi rubutun da gwani ya yi Kwarai da domin gaske.
mun tabbatar da cewa wallahi rubutun da ya yi Mai kyau.
rubutu ne irin na tsangaya Kwarai kuma kuwa.
wallahi da ya yi rubutun wanda aka ce su aka kai wa suka je suka duba wancan rubutu Kwarai. Kwarai.
wallahi ba su za a kai wasu duba ba Gaskiya.
muna da yaƙini yau din nan aka ce mun rubuta alkur'ani Kwarai.
mun san dawa dawa dawa Ya dawa kamata a kai wa.
za mu kai wa don su duba wannan Kwarai alkur'ani kuwa.
kuma in suka ce yayi wallahi yayi Kwarai da gaske. Kwarai da ba ma gaske.
ba zai yiwu a ce ba bangaren ka ba Mm.
a ɗaukan ta alkur'ani a baka kai maka a ce ka je ka duba saboda haka in ka kalla kawai ka ce yayi kyau masha Allah Allah ya sanya albarka Sai a sa Shine, sunan ka an- kuma an wai gama kana kawai sai cikin a sa wanda.
sunanka.
kaga ai A ga wannan ba a yi.
saboda haka Masha Allah.
lallai wannan abu da Ibrahim Gaidam yayi Allah ya saka masa alkhairi ko muna fatan gwamnoninmu masu kishin wannan hanyar su kwatanta abin da yayi Amin.
ko ba haka bane ba to wannan magana da wannan zaure namu mai albarka ke tattaunawa muna tattaunawa ne akan wannan alkur'ani inda hari muna so a dama da shi kan layin namu na tsangaya ko kuma ainihin wanda kagoyin ya rubuta ya zama shi aka ji aka yi wa mara ɗaba'insa Yawa Gaskiya kawai ne.
shi kenan.
eh kuma eh, shi ne aka yi shi kuma ne ya yi tsaunin.
wahala an kashe kuɗi tare da gaske Eh, Eh.
An kashe kuɗi don Yawwa.
kuɗin da aka ce ɗin gwani Eh.
abin zai firgita ka.
kuma za za ka Eh, ji daɗi a za ka ce ji gwamna daɗi.
ne ya ware wannan Eh.
kuɗin a tare tare tare da gaske a'a Ibrahim Gaidam ne Eh, Ibrahim saboda Gaidam ne haka amma saboda muna ganin su kansu malaman da aka rubuta sunayensu Mm, ba su yi wa ƙur'anin duba irin duban da ake wa alƙur'ani mm, idan za a matsayin buga a gyara ba in kwarai za a buga sannan su zauren daktocin misra da ake cewa su ne suka tace ƙur'anin don ya tafi da ƙur'anin zamani mm.
to gaskiya ina ganin ba daktoci ba ne yawa Ko ma In dai ma daktocin daktocin a ne, takaice yawwa.
dai ba su yi masa ba su yi masa irin ba yadda ya masana rubutu ba ne yauwa kuma misali in ma masana rubutu ne gwani misali daga nan hausa na ana ɗaukar ƙur'anin mahir sharif bala aje abu gome a je a bugu Eh, eh, yawwa.
kuma abin da yake faruwa abin da muka ai an yi mukarana tun da dai karatun yinsa ake kuma an ce a tantance komai Eh.
takardar da ake bayarwa ta shaida an yadda da ƙur'anin a yi karatu da shi a misra a jami'atul azhar Mm, irin wannan shaidar da suka rubuta a bayan ƙur'anin mahir sharif bala bangon ƙarshe irin ta ce a bayan wannan ƙur'anin mm, abinda kawai ya bambanta sunan wannan rubutun rubutun mahiru sharif bala za a rubuta wannan kuma za su ce bil khaddil barnawi Mm.
kawai wannan shine Na'am, karkashin hayatul lugatul arabiyya wa dirasatul islamiyya yubi Na'am, na'am.
wannan shine abin da ya bambanta kafin malam abdul basir ya hau bayanai akan wakafai Mm, da wasu kalmomi da aka rubuta su wanda ba haka ba mm, a idan aka duba suratul baqara mm, akwai kala ya adamu Mm.
an bihum bi asma'ihim wannan ya adamu nan ai mim ara ce ko Mm.
Abu kai Ni ara kuma baya yankakkiya eh ni ara kuma baya saboda haka amma a wurin da aka yi ya adamu da aka yi dal din nan sai aka yi munjaye alif baki Inna aka lillahi.
yi aka yi ma kenan eh, mu'ambi Eh, mu an bi mu'ambi- kuma a haɗi eh, Kaga ai ba zai taɓa karɓuwa To, ba mai ba. Ai yawwa.
Wannan gwaran ba zai yi ba ba zai yi ba to ɗaya kenan Mhm.
sannan bayan haka a cikin suratul nuri a cikin hizb ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan Haka.
akwai innal ladina yarmuna al muhsanati la ghafilati ghafilatin nan lamalifi fa akai akanta mu kuma lantsayi ake kuma ko qur'ani bugun madina na hafsu kwarai kuwa lantsage suke.
lantsayi ake Na'am.
sai dai sunan tsagen su alif jaske Eh, na'am.
amma dai lantsayi ba da ma'alifi ba Mm.
Eh, sannan kuma bayan wannan lamalifin da aka yi sai kuma ya zama gafila da Daban.
karshen sadara mm, farko kuma aka yi ti sai kalma subhanallah wanda mu a taso mu Zai kafin ba.
izu talatin ba zai yi ba duk mun san abin da yake kalma Kwarai da wanda kuwa.
baya kalma Kwarai.
hatta abin da ake da ikhtilafi wannan salamun ala ali yasin Mm.
da aka ce ba za ka yi ali a ƙarshen sadara ka dawo kai yasin anan ba mun sani mm. To, Umaru, akwai abu- wani wani abun mamaki ba.
eh kuma an ce su ake shi ƙur'anin ya dace da sauran ƙur'anan na duniya na duniyar To, ta musulunci duniyar.
yawwa wai na duniyar mu- ai ni wannan na ja masa layi ya fi sau nawa Eh, eh, da inda suka yi sai a ce ya dace da qur'anan duniyar musulunci suratul sajdati Eh.
akwai fa'arid anhum wantazirinnahum muntazirun ayar karshe kenan ayar ƙarshe Mm, mai kuri kawai eh قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون تزو ƙarshen sadara akwai wata zayyana da ake Ƙwarai, ƙwarai.
aka yi zayyana babu wannan ayan fa'arid anhum babu Gaba ɗaya aya aya gaba ba- ɗaya aya guda kuma To.
sun ce ba gyara ba gyara to wannan fa kamar abin da muka duba kaɗan kenan Mm, biyawa gu- a Eh, a gurguje gurguje kuma an shagalta da neman kallon wakafa da ake Kwarai, tattaunawa kwarai da kuwa.
irin su subular salami Kwarai, da aka yi aka ta haɗa ta.
musuliya aka haɗe ta Kwarai kuwa.
da irin ah, yabna umma Yabna da dai umma- malam yabna Abdul umma Basir.
kwarai Bismillah.
kuwa bismillah sallallahu alaihi wasallam muhammadin musallif ai yabna umman na ita zamu fara da ita to shikenan kalmar yabna umma Eh, a duk ƙur'ani da namu na gida da hannun hafsun ma in dai bugun madina ne ana yin ya a gora ɗaya sai ba sai nun guda sai wau alhamza mai alhamza eh, sannan mai ara kuma baya eh, in an zo wasali ya a yi mata wasali sama Mm.
sai a ɗanyi ɗan alif ja a Alif ja, gabanta sannan eh.
a ɗaure ba eh.
haka ne ko Ai ga wasannin ta tan a sama.
Masha Allah, masha Allah, Ƙalabar yabna umma, umma, kaga ga eh, ƙalabar umma, ƙalabar ita ƙalabar umma umma da shine alif baki, wannan yawwa.
haka ne ko?
Sai so ake Ita ai kuma shi wannan ƙala yabna umma, Eh, to yanzu alal akalli mu dan dawo a larabci mm, tunda magana muke ta sai an yi abin filla filla eh, a larabci ya harfin nida'i ne harafi ne na kira mhm, sannan abin da ya biyo a gaba ibn umma eh ibn umma din nan Mm.
suna ne mhm, wanda yake ana kiran wanda kake so ka kira shi mm, to abu ne guda ɗaya ko guda biyu da ake masa idan kana da isharar cewar mm, kana so ka kirawo mutum sunansa guda ɗaya ne Mhm.
misali zaka iya cewa ya abdulbasidi nam in ka sa ya to abdulbasidi na ta tashi daga abdu sai Eh.
dai ka ce abda eh kai Eh.
mata fataha eh nam sannan in ka je albasidi sai ka ce albasidi eh nam a ƙasa misali Na'am, na'am.
to in suna kuma mai guda ɗaya ne ya ibrahimu eh nam ko nam to in kana so ka haɗa da wani abu sai kai masa wasali ƙasa a ƙarshen na ƙarshen ɗori na biyun nam nam to ibnu umma shine asali a larabci ibnu umma eh amma da ya ta shigo sai ta mai da shi ibna umma eh abin da yasa ita kuma umman ba a yi ba saboda ba suna ne wanda yake zai sarrafu ba a larabci nam to don haka ita wannan da muka zo aka yi ta a haɗe a ƙur'anin mu na gida na warshu Da na waje.
aka yi wannan alif da na waje eh wannan alif zan yana muka ishara da cewa nan gurin fa ya ce ta kira nam ya ce ta kira a gurin don Na'am.
haka aka haɗe ta guri ɗaya saboda rubutun ƙur'ani tauƙifi ne tauƙifi kuma ba a canza shi nam yadda aka rubuta haka ake rubuta shi ba a canza mhm, to amma abun mamaki a wannan qur'ani da aka ce daktocin can namu na waje da na gida an tantance shi sai ga yabi na umma an yi ta babu alif zannan kwata kwata kwata kwata ba kaga kenan to yanzu in aka cire alif zan me kenan ake nufi eh zai Kalmar- daidai da wani gurin in aka Eh.
cire wasali wani sai ya zo ya ce ya bani umma mm, ko Eh, eh, ko eh, ya bani umma ko Eh.
wani abu dai Eh.
da zai canja haka eh eh to wannan a takaice dan haka ya kamata a gyara wannan yabi na umman gaskiya Mm.
a yi mata alif za mm, To sannan kuma sai abu na gaba da za mu shiga yan uwa suna ta kira magana cewa kafin muna ta faɗa saba'in da hudu kasa da ko lamba ake ta karawa ana ta faɗa cewar an gano kafai saba'in da hudu da aka sa babu su mm, kuma akwai su.
mm, To abin da ya kamata mu yi shine a gurguje mu karanto su wayancan guda ɗari biyar ɗin eh to shi kenan. To ba laifi insha Allah. Wayancan guda ɗari biyar gyara ake wayanda aka share mana su a ƙur'anan mu namu na nan na gida.
mm, to su ba za mu kawo su ba saboda sun yawa duk shafi in ka bude kalla ka samu shafi babu inda aka cire wakafi mm, kawai wannan shine karshen zanta duk shafi in dai a qur'ani ne duk shafi yawa duk shafi in dai ka bude in Allah ya da sai ka samu guri daya an shafe wani wakafi wanda mu akwai shi a namu nam to ba wannan zamu yi magana ba zamu yi magana wakafan da aka saka su babu su a namu mm, wannan shi zamu tattauna in Allah ya yarda mm, na farko a cikin suratul baqara an samu kafai guda uku waɗanda suka saka babu su na ɗaya Mm.
akwai fariqun minhum balaktaruhum la yu'minun to daidai fariqun minhum din nan sai aka yi fariqun minhum mm.
aka tsaya karamin dan sa tuba yana sa su to to kaga fa man lam yazid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'ati nizara jatum tilka asharatun kamila Eh.
to sai aka ce wa sab'ati nizara jatum wallahi suna sa shi Kaga wannan.
sannan sai na uku akwai Eh.
faman shariba minu fa laysa minni Eh.
faman lam yad'am fa innahu minni illa Eh.
man ightarafa garfatan Eh.
bi yadihi fa sharibu minhu Eh.
to sai aka ce man ightarafa garfatan bi yadihi to fa sharibu minhu a fa qur'anin albarnawi mai albarnawi Mhm.
eh na'am sannan sai suratu ali imrana na hudu a cikin wakafai shine wa tuzillu man tasha'u bi yadika alkhair sai aka ce wa tuzillu man tasha bi yadika alkhair na biyar wa kafala ha zakariya wa kullama da kala alaiha zakariya wal mihraba sai aka ce wa kafala ha zakariya Na'am.
aka yi wakafi Mm.
na shida walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u Allahu ghafurur rahim ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba Mm.
to da aka yi yaghfiru liman yasha sai aka yi wakafi walillahi ma fis samawati kai wa ma fil ardi na'am sai aka yi wakafi na'am aka wuce yaghfiru liman yasha'u Mhm.
na bakwai qul inna al-amra kullahu lillahi yukhfuna fi anfusihim Mm.
ma la yubduna lak Mm.
to sai aka ce qul inna al-amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim na'am na takwas fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha audain Mm.
sai aka ce fali ummihi sudus Mm. kamar da yan yawwa Eh.
dama kuma in ba a manta Eh.
ba tun a wancan zaman namu Ka gaya mun mana faɗi cewa, guda eh.
74 din nan Mm.
da na koma na bu Qur'anin Hafsa ne mu karana gaba ɗaya sun yi muwafaka a guda 72 eh guda biyu ne guda kawai.
biyu ne Mm.
falewa wala yukhazu minkum fidatun wala min allazina kafaru yanzu mu yadda muka jima da algoni gorosai eh da gwanayen mu ana ba mu kafaru a yajin eh to ai shi ne ba.
amanu a yakin ya zamu yadda da wata kawala min da- da- da- da- da illa kutiba lahu zai wala illa kutiba lahum wannan ita ma suka yi wata wakafi to wayannan su ne kawai su suka kara wanda babu su ana hausu na'am na'am to in muka je lissafi sai na goma min ma taraktun ko kuma in ce na tara kai min ma tarakna min ba'di wasiyatin yusi na biha audin to kawai da aka zo sai aka ce wala kun nisfu ma taraka azwajukum illa ma kullu hunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakan Eh, sai na aka gane.
tsaya ana sai na goma shi ma min ma taraktu in ka dora gaba yusi na biya wadana wala hunna rubu min ma taraktumu illa ma kullu kuma sai aka ce wala hunna rubu min ma taraktum Mm.
shi ma aka tsaya na goma sha ɗaya fahim shuraka'u fi sulusi min ba'di wasiyatin yusi biha wadana Mm.
sai aka ce fahim shuraka'u fi sulus Na'am.
na goma sha biyu a cikin suratun nisa'i gaira musafihi na famastamtatun bihi min hunna famastamtatun bihi min hunna fa'atu hunna sai aka ce gaira musafihin Mm.
aka yi waƙafi sannan famastamtatun na goma sha uku an taradin minkum wala taqtulu anfusakum Mm.
shi ma sai aka ce an taradin minkum Mm.
kaga an kuma ƙara samun yanzu ta koma yaddin ko so an ƙara samun ɗaya so an kuma samun ɗaya a nisa'i to kaga ai shi ko shirawa na ba zai da yadda ta koma yajin ta koma yadda ba ko Gwai- Eh, ai a Borno ma sunan malaman tsangaya minkum ko ka ce wannan malamin dan minkum ne Eh, gaskiya ne.
Eh, to akwai min maɗari a azan min maɗari na kuntum mardi an tadau aslihatakum wa khudhu hizrakum nan sai aka ce a kuntum mardi an tadau aslihatakum Mm.
wa khudhu hizrakum Eh.
aha sannan sai na goma sha biyar shine wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata sai aka ce wa qala Allahu inni ma'akum Mm.
na goma sha shida mun tsallako suratul ma'ida kenan ko Ah.
na goma sha shida waje Allah qulubuhum qasiyatan yuharrifuna al-kalima sai aka ce waje Allah qulubuhum qasiya Mhm.
a nan aka tsaya Na'am.
walakin li yablu kun fi ma atikum fastabiqul khairat shine na 17 shi kuma sai aka ce walakin li yablu kun fi ma atikum Mm.
fastabiqul khairat ila Allah marji'ukum jami'an zuwa kurin takhtalifuna Mm.
sannan sai na goma sha takwas wa arsalna ilaihim rusulan kullama ja'ahum rasulun sai aka ce wa arsalna ilaihim rusula sannan kullama ja'ahum rasulun na goma sha tara qul lillah kataba ala nafsihi rahmata lazim annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi sai aka ce qul lillah kataba ala nafsihi rahma ai yayi muwafaka da Hausa yawa sannan a cikin lan'amin dai na 20 shine walau sha Allah la jama'ahum alal hudi fala takunanna min al jahilin sai aka ce la jama'ahum alal hudi Mm.
aka yi waƙafi sannan na 21 cikin suratul arafi mun tsallako shine wad'uhu mukhlisina lahu din kama bada'akum ta'udun sai aka ce mukhlisina lahu din kama bada'akum sannan na 22 ma kunna linahtadiya laula an hadina Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq sai aka ce laula an hadina Allah aka yi waƙafi sannan na 23 wana da washabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha sai aka ce an salamun alaikum Mm.
shi ma aka zube Sannan sannan- yana kudu waɗannan sun tsaya ko kuma to ga shi nan dai sun Kun yi gaba da ita.
sun an share ta ita lamiyar kulawa biyar wa ura Eh, to allazina kazzabu shu'aiban ka allam ya gano fi allazina kazzabu shu'aiban kanuhumul khasirin to sai aka allazina kazzabu shu'aiban ka allam ya gano fiha mm.
sannan allazina kazzabu shu'aiban kanuhumul khasirin na 24 sai na 25 shine liyasuddu an sabilillahi fasaminfiquna thumma takunu alaihim hasratan thumma yuqlamu sai aka ce liyasuddu innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu sai aka ce an sabilillah aka yi waqafi a cikin lamfali sai na 27 dai a cikin ta din ya galibu mai ataini wa in yakun minkum alfun ya galibu alfaini sai aka ce ya galibu mai ataini Mm.
Aha. Sannan akwai kuma ya galibu mai atai ne in takum minkum mai atin ya galibu alfan min allazina kafaru. To shi ma da aka zo mai atai din aka kuma zubewa. Kaga 27 kenan. Na 28 la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimmatan wa ulaika humul mu'tadun kuri.
Kuri.
Sai aka ce illan wala zimma.
Mm.
Kaga an hada da yarduna.
eh da yarduna ko muku eh da wakafi ɗaya wakafi To, sai a takshaunahum fallahu ahqqu an takshawu shi ma aka ce a takshaunahum fallahu ahqqu aka dora 29 kenan na 30 a cikin suratul taubati qul lam fiqu daw anaukar hal lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qawman fasiqin sai aka ce lan yutaqabbala minkum kaga ta zama yahun kenan ko mun sami bi alƙari ko to sai wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fa nasiyahum shi ma sai aka ce wa yaqbiduna aydiyahum aka tsaya sai na gaba na ishina na talatin da biyu kenan shine hiya hasbuhum wa la'anahumullah sai aka ce hiya hasbuhum wa la'anahumullah sai na talatin da uku lashin rasul wallazina amanu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun sai aka ce jahadu bi amwalihim wa anfusihim kuma dama wannan kaga dan satu a yi ni akwai wanda ma ni na cire masa shi
Na'am.
ai zama wakafin kura ne yawwa wakafin kura ne lafiyayye to to sai wa manofe bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum allazi bay'atum bi shi ma sai aka ce wa manofe bi ahdihi min Allah aka yi wakafi 34 sai na 35 ni la kutiba lahum li yajziyahu Allahu ahsana ma kanu ya'malun sai aka ce illa kutiba lahum to wannan shi babu shi a namun babu shi a nahafsun su na'am suka samar da shi na'am kuma kafin mu dora mu ci gaba akwai wani bayani da shi gwani rawa na yayi na cewar ya fayi mu karana mal qur'anin nan da yana ba wa qur'anin kariya eh yanzu sai ce ya fayi mu karana alqur'anin nan akwai wani qur'ani da aka buga na warshu da rubutun yan gabas eh.
wanda aka buga shi a Madina da kuma wanda aka buga a wata ƙasa ce ɗayar Na'am.
suka buga ya ce wallahi duk ya duba wa'annan wakafan fa an samu matsala ba Na'am.
irin su bane Muwafaka ba.
na'am ba su yi muwafaka ba ya turo min nuskan ma A waya.
alhamdulillah to don haka yanzu wanda yake da bukatar wannan nukkar gashi ga- ga- gashi nan zai iya tuntuɓa shi Muhammad Sani aminci rediyo in yana so ya gani wannan abubuwan akwai su ga su a ƙasa ana karanta don haka wannan wakafin babu shi a na hafsu babu shi a na warshu kuma a wancan ma wanda aka buga na warshin wanda ake so ya daidai da na alamul islami da ake faɗa mana shi ma babu shi Na'am.
ba mu san a ina aka samu ba Eh.
antum wa shuraka'ukum fazayyalna bainahum shine na 36 shi ma aka ce antum wa shuraka'ukum aka yi wakafi na 37 hunalika tablu kullu nafsin ma asrafat a cikin suratu yunusa wa ruddu ila allahi mawlihim la shi ma sai aka yi ma aslafat aka yi wakafi wa ruddu ila allahi kaga shi ma wannan na kura ne dan yan satu suna zuwa shi Mhm. sai wa aga raqinal ladina kazzabu bi ayatina fanzur kaifa kana aqibatul munzalin shi ma na kuran ne zuba shi ake yi to shi ma za a kuma cewa kazzabu bi ayatina aka zuba sannan fanzur Eh, yawa.
aha sai suratu hudu akwai guda ɗaya shine na 39 wa ma ana bi daridil lazina amanu innahum mulaqu rabbihim sai aka ce wa ma ana bi daridil lazina amanu
sun zama yabbi na gwani sai na Kun ba ƙara samun arba'in wasu ba ke.
eh sai na arba'in a cikin suratul ra'd shi ma guda ɗaya ne wai qul ladzina kafaru la unzila alayhi ayatun min rabbihi inna ma anta munzir sai ta yi min rabbi Eh.
inna ma anta munzir sannan na arba'in da bayan ɗaya cin shi fa Afaman ya'lamu.
bayan na afon ya alam Eh, mai kullu rabbi.
Allah eh mai Eh, kullu Allah eh.
kawai sai aka hada su duk daya sannan sai na 41 a cikin suratul isra'i shine rabbukum wa alam bima fi nufusikum in takunu salihin sai aka ce bima fi nufusikum aka tsaya a nan gurin sannan sai na 42 cikin suratul kahfi wa kadhalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum qala qa'ilun minhum kawai sai aka ce liyatasaalu shi ma bainahum aka tsaya To, daga nan sai mu tsallako suratu lambi a'i shine na ta- na 43 walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadati sai aka ce walahu man fis samawati wal ardi suratul hajj shine na 44 yuhallawna fiha min asawir min zahab wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wa hudu ila dayibi sai aka ce min zahabin wa lu'lu'a hausa ake Aha. sannan sai na arba'in da biyar in ka taso daga kurin la'alliya a amalu salihan fi ma taraktu kalla Eh, inna haka liman sai aka ce fi ma tarakt eh eh sai na arba'in da shida cikin suratun nuri wala taqbalu lahum shahadata nabada Eh.
aka yi waqafi wa ulaika eh sai na arba'in da bakwai wa anki hulayami minkum wasalihina min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara ayyughnihimullahu min fadli sai aka ce wa- wasalihina min ibadikum wa ima'ikum aka yi waqafi ko sannan sai na arba'in da takwas wallazina lam yablughul huluma minkum salasa marrat tim min qabli salati alfajr sai aka ce salasa marrat aka tsaya sai na arba'in da tara cikin suratul hazabi wa ma hiya bi aurati nin yuriduna illa firara sai aka ce wa ma hiya bi aura mm in yuriduna mm sannan sai na hamsin a cikin suratul hazabin yake shi ma in ka faro la junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihinna wala abnai akhawatihinna wala nisaihinna wala ma malakat aymanuhunna wattaqina Allah inna Allah kana ala kulli shay'in shahida sai aka ce wa ma wala ma malakat aymanuhun mm aka tsaya Mhm.
sannan sai wakafin kura dai na hamsin da ɗaya cikin alkur'anul barnawi shine yuhallawna fiha min asawira min zahab wa lu'lu'an wa libasun fiha harir wa qalu alhamdulillahi allazi azhaba shi ma sai aka ce yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a irin wancan kaga sun zama su biyu ko aha sai na hamsin da biyu lawara da Allah an yi takhiza waladan lasdafe min ma ya khuluqu ma ya sha'u subhana sai aka ce lasdafe min ma ya khuluqu ma ya sha aka yi waƙafi Subhana.
sai suratul zumari na hamsin da uku kenan wa man dalla fa inna ma ya- wanda ake bada shi filan nan fa wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha wa ma anta alaihim bi wakil Allah ya tawaffa lambusa sai aka ce wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha Mhm.
sai aka tsaya a nan gurin Mhm.
wa ma anta alaihim biwakil sai na 54 fa asabahum sayyi'atu ma kasabu wallazina zalamu min haula'i sai sibu sayyi'atu ma kasabu to a ta farkon sai aka sa kaga ta koma takwas kenan fa asabahum sayyi'atu sai aka ce ma kasabu Mhm.
wallazina zalamu min haula'i sai sayyi'atu ma kasabu kaga Mhm.
an samu ƙari ko Mm.
to sai na hamsin da biyar wa yunajji Allahu allazina taqaw bi mafazatihim la yamassuhum su'u kawai sai aka tsaya a daidai wa yunajji Allahu allazina taqaw bi mafazatihim aka yi wa kafi to shi ma wannan babu shi a na hafsin Mm.
babu shi a namu na gidan na warshin da ba a sa ba Mm.
sannan kuma a wayancan wanda shi rawana ya duba shi ma babu Na'am.
ba su yi mu ba su ba su a mu samu wafaka ba su wannan su suka saka shi Allahu alam sai na 56 wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran hatta idza ja'uha sai aka ce zumara mai bin bayan ta manata rabbahum ila aljannati zumaran hatta ita ma aka ce zumara a cikin suratu Allah suratu zumar ko Mm.
to sannan sai na 58 cikin suratu shuri amit takhazu min dunihi awliya afallahu huwal waliyyu Mm.
sai aka ce min dunihi awliya Aha. istajibu li rabbikum min qabli an yati yawmul la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma iz shi ma sai aka ce yawmul la maradda lahu min Allah aka yi wakafi shine na 59 na 60 a cikin suratul zukhrufi akwai awushidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun sai aka ce awushidu khalqahum sannan satuktabu shahadatuhum wa yus'alun sannan akwai am yahsibuna a dai cikin suratul zukhrufi din anna la nasma'u sirrahum wa najwihum bali wa rusuluna ladayhim yaktubun sai aka ce la nasma'u sirrahum wa najwihum sannan bali an yi kafi a gurin wa aslihi li fi zurriyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin shi ma sai aka ce fi zurriyati aka yi wakafi a cikin suratul haqafi guda ɗaya kenan a kitali akwai guda biyu shine na 63 wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar waqafi sai aka ce maghfiratun min rabbihim aka yi wakafi kuma khalidun fin nar ma aka kuma yi Mhm. sannan sai na 64 yanzuruna ilayka nazaral maghshiyya alayhi min al-maut fa awli lahum sai aka ce yanzu alayka min- eh, min al-maghshi a nazaral maghshi alayhi sai aka ce min al-maut Na'am.
aka yi wa kabi sannan fa awli lahu walillahi mulku samawati wal ardi yaghfiru liman yasha wa yazu man yasha kana Allahu ghafurur rahim sai yaqulu al-mukhallafuna Mm.
shi ma sai aka ce mulku samawati wal ard Na'am.
sannan ya gafiru sannan na 66 a cikin suratul qamar fatawalla anhum yawma yad'u da'i sai aka ce fatawalla anhum Mm.
yawma yad'u da'i sannan na 67 fal yawma la yukhadhu minkum fidyatun wala min allazina kafaru Eh, suka zuba shi shi ma na kudan eh, eh.
ne shine na 67 Mhm.
sai na 68 ilan wa anna allahi lar rawa da mautiha kad bayyana Eh.
shi ma sai aka yi mautiha Eh.
kaga shi ma wannan ana yawan Ana sa shi yawan dan sa- kura yawa Mm.
kubitu kama kubital ladina min qablihim Wa wa qadan qadan zalla zalla, eh.
shi ma kai min Eh.
qablihim shine na 69 Mm.
sai cikon na 70 a cikin suratul mujadalati Mm.
yawma yab'athullahu jami'an fa yunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allahu wa nasu sai aka ce fa yunabbi'uhum bima amilu aka tsaya ana sannan sai na 71 wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah sai aka ce aina ma kanu Mm.
shi ma aka yi waƙafi sai na saba'in da biyu ba'asuhum bainahum shadidun tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatti ba'asuhum bainahum sai aka ce shadid Mm, mm.
masu waƙafi sun ƙare Eh, na'am, yawa na'am, sun zama na'am.
hudu kenan sun na'am.
zama guda hudu Na'am.
sai wabtiga a mardati shine cikon na saba'in da uku Mm.
tusiruna ilaihim bil mawadda sai aka ce wabtiga a mardati Na'am.
aka tsaya anan Mm.
sannan sai na saba'in da hudu shine kuma na ƙarshe a cikin suratu dalaki wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna sai aka ce wattaqullaha rabbakum Na gani.
to wannan shine a takaice guda saba'in da hudu wanda muke ta faɗa tun sati biyu baya ko uku ake so akwai wakafi saba'in da hudu wanda an ƙara su kuma babu su don haka ga su mun karanto su to a takaice alhamdulillahi ah, kamar yadda masu saurare suka ji gwani abdulbasit ya sa- karanto annan wakafuffuka ah, kamar yadda kuka ji su sannan kuma muna kira ga dukkan masu sauraron wannan shiri da kuma shi group din namu zamu ƙara tura shi wannan bayanan namu a kullum abin da muke so ya za a yi mu samu haɗin kai da fahimtar juna a tsakanin mu sannan kuma ba raddi ba ne kada wani daga cikin mai saurare ya ɗauka cewa a tattaunawa malam abdul basit ita ce kuma ya zo Zuwa.
gidan rediyo ya ƙara miyar raddi akan waccan magana ya ƙara turawa group a Ba ita ba ko raddi ko ba ne.
kaɗan ba raddi ba ne Ƙarin bayani.
kawai ƙarin bayani ne akan wa'annan abubuwan da suke faruwa na sani gwani rawana cikakken gwani ne na alkur'ani domin ni na san shi gwani ibrahim mai dahara ya san shi gwani ne na alkur'ani saboda haka duka wa'annan wa kafuffukan in aka kawo masa su a gabansa a wajen darasu wallahi sai ya tashi
ai kan ma je ko ina gwani ai kai tsaye da tun da aka fara magana sai da ya rantsuwa da Allah cewa su fa har yanzu ba su fara fa amfani da Qur'ani nan ba sannan kuma daman mu matsalar mu kamar yadda muka faɗa shi wannan shirin abin da sa za ku ga ya dage yana ta maganganun nan a'a mu abin da muka yarda da shi muna magana ne shi wannan alƙur'anin kuka ga mun matsa muna ta magana a kansa muna ta magana a kansa matsalar shi ne alkur'ani irin namu aka rubuta shi da rubutu akan irin tsarinmu.
namu kuma ya zamo duk tsare-tsaren mu an sauka daga kawai Daban-daban.
saboda kuma ya zamo aka zo da a ce wasu da a ce a islamiyu Aka bayar.
aka je aka rarraba Ba sai wanda suka zai cewa, damu.
a ba mu aka ba ba mu Kwarai aka yi wa kuwa, ba kwarai to kuwa.
amma sai ya zamo duka ba wanda aka ba dan islamiyya dan tsariya Kwarai aka kuwa yan raba tsangayu aka raba.
kaga kenan Sosai, mu sosai.
aka yi wa Kwarai kuwa.
mu aka ba kuma Kwarai da zai ya gaske.
amfane mu Kwarai da to kuma gaske.
in ya zo din gaskiya ba amfana mu zai ba zai kai mana lissafi Sosai kuwa.
To da Zai ku zama ya ga haɗa faɗa mun nace.
tsakanin malami da mun na almajiri yawa misali.
za ku ga mun nace muna ta maganan nan muna ta maganan nan yo ai da malamin da ɗalibi da sake koya Yan sun dawo almajirai. Kowa ya dawo almajiri.
To, sanin wakafinka Kwarai wallahi kuwa.
wallahi Wallahi.
wallahi wannan shine dalilin mu Kwarai kuwa.
duk wannan nacewar da muke da wannan dagiyar Kwarai.
ko ga muna yi a'a so muke namun da muka fahimce shi Mm.
muka gane shi a haka in dai an yadda yayi To, abin da mana Allah abin mana shi a haka Kwarai kuwa.
idan kuma har ana son amana wannan Wani- hidimar eh, ana mana a so ai karɓi mana naka, hidima.
a karɓi naka goyi.
Yawwa, ga Kawai abubuwan yawwa.
yawwa, Na wani kawo irin- goyin a je a yo shi a yadda kun ga dai yake.
a takaice Mun san ba za mu saba da shi.
yawa, Kwarai da wallahi gaske.
kun ga dai a Kwarai da takaice gaske.
mu ba mu ga rubutun nasa ba Kwarai kuwa.
wancan Na amma sanar.
wallahi na yadda a je a bugo nasa Kwarai kuwa. Kwarai kuwa. Kai ina tsaye a da daure.
ili in dai har karatun sa ya kai Kwarai a ce ya rubuta ya ci.
alqur'ani kuma Ya shi ya ci.
ci A cikin mutum To, ɗari da a ashirin cikin a mutum ƙasar ɗari da Borno.
ashirin.
Kwarai kuwa, kwarai kuwa.
eh to billahi lazi la ilaha illa huwa qur'anin sa ya Qur'anin yi kyau ya ya kai tsaro sosai, sosai.
Saboda haka a'a wannan kwaskwarimar Mm.
da aka yi mana Wacce ba ta yi daidai da gyaran Qur'anin fuskar.
alamul islamin ba.
Ban Yawa.
saba ta daidai da alamul islam ko ta Yawa.
daidai da alamul ifriki.
sannan kuma shi a mai girma gwani rawana na yi masa uzuri cewa Da shi bai bai duba ba.
ya ce Alƙur'ani da bakin sa ya yi tirafi ya Eh, ce bai shi bai duba taba Alƙur'anin nan ba ciwo.
sannan adalcinsa na biyu ya ce in an ga za a iya amfani da shi a yi amfani da shi in ba haka ba kuma a ajiye shi a zawayoyi Haka ya ce.
a ajiye shi Mm, kamar Ya ce an bugo adadin yadda gyaran ba zai gyaru ba.
Ba zai gyaru ba, Tunda eh.
Qur'ani ya kai guda dubu tamanin ya za a gyara shi. ya ce In Kuma, eh, aka ce fa za a yi gyara gara a sake rubuta wani Qur'ani.
Haka ya faɗa.
Saboda ɓannar ta yi yawan da to kaga ba za wannan ta gyaru ba.
adalci ne wannan adalci Kwarai da ne.
gaske.
Kuma ka gane kansa.
Mm.
yace ga nuska da yake da ita a yana duwala Mm.
yace ta warshi ce Mm.
a duwala ya same ta Mm.
ba ta yi muwafaka da wakafan da aka yi wannan na alkur'anul karim bil kadil barnawi ba sannan yace min kafin ya tafi duwala a maiduguri yana da wata nuskar Mm.
ina tunanin wata maiduguri ita ma ta warshi ce amma ba wuri kamar ɗaya magrib ne suka rubuta Mm.
ɗaya kuma wadda malik fahati sa aka rubuta ce yace ita ma ba ta yi muwafaka da dukkanin wannan wakaf din ba na'am har ya ɗan kafsar ɗinta ya turo min ita Kwarai da gaske. Kwarai da gaske.
to to to to a Yanzu, takaice eh, kiran da ah, wa- ah, to ko da ke yi lokaci ya magana eh tafi lokaci wato ko ya kiran tafi.
da zan yi ni na Eh.
karshe shine wannan qur'ani tunda shi wancan dan uwa gwani rawa na yi magana cewar ba zai gyaru ba Mm.
to ni kiran da nake da shi a ce qur'anin nan ya zama na iya malamai waɗanda suke da ahaliyar eh sanin Tantancewa, menene eh.
qira'atu da bambance bambancen ta ya zama a hannunsu eh in aka sako shi da sunan yara su koyi rubutu mm, ko da sunan yara su yi karatu da shi to fa za a zo a yi bi babu ne eh namun ba a tsaya an tantance shi yadda ya kamata in baya su yi ba kuma wannan din kuma a zo a yi ta rikici mm, mm.
don haka wannan dai shine kira na karshe kuma kowa ya sani cewa wannan zaman kamar yadda gwani ka shahara kake faɗa ba wai an zauna ne don a yi raddi Ah, babu ko raddi, kuma ai.
kushe ko wani abu ba haka bane ba Ai.
maslaha ce ya za a yi a gyara ai mayro a Eh, cikin da gwani ya yake za a mu garin gyara.
wakilin wannan tattaunawa ta mu ne.
kowane wuce wanda kuma inda gwani yawa yake.
kuma Inda gwani akwai yake.
akwai kuma wani abu guda daya Eh.
wata shawara guda daya da yan uwa suka bada suka ce wanda kuma yake ganin zai amfani da shi Wajen masu sauraro ba kenan.
Ya, eh a, a, saura ai ba ko bai yanzu na zamu sauka wanda kuma yake da shi Eh.
a hannu to in zai iya gyarawa ya gyara ya gyara sai amfani da Wai da shi gwani kamisu kwarai ko gwani kamin su siyasa na shi shi kansa gwani rawa na ta mutanen mu yace big suke sawa bulu suna gyarawa a nan ma gwani sadi su namu kanin malam lamu shi ba da biro yace saboda kan na je ma na nan na fita wani yazo ya dauka a yara ya ya mutu da shi to a takaice mun cinye lokutan namu Alhamdulillah.
Ah, alhamdulillah amma dai dai dai su masu Tattauna ta yi saurare daɗi.
dole za mu rage musu ɗan yan mintuna ko yaya saboda na san su ma suna can zuciyarsu suna bugawa akan wannan abubuwan da ake tattaunawa Hmm.
saboda haka gare ka Muhammad Sani mutum menene abin da ka rage musu a kafin mu je gare su abin da zan yi magana Mm.
shi wannan alkur'anin ko da a ce duka gaba ɗaya islamiyya aka rubuta Mm.
sai ya zama an samu wani alam wanda ya kada Mm.
cewa ga wani alkur'ani mai siffa kaza mai siffa kaza to na san cewa dole sai an bi shi an yi masa yadda aka yi haka Mm, mm, dole ne.
Kwarai kuwa, ba mu bari ba.
Allah guda ɗaya ne.
Eh, eh, eh, Kwarai gaskiya kuwa.
ne gaskiya ne Yawwa.
gaskiya ne Kwarai kuwa, kwarai kuwa.
saboda zaman duk wata irin fahimta aka dinga ra- samun rashin fahimta amma na gano fa matsala kwaya ɗaya ce tak duk wanda suke cewa yayi din ba su duba ba ba su karanta ba mu kuma da muka ce akwai matsala mun karanta mun karanta mun duba an bi shi a gane shi ne bambancin kawai to ma sauraro za ku sami akan sifili bakwai sifili biyar takwas biyu sifili biyu biyu bakwai bakwai sifili bakwai sifili biyar takwas biyu sifili biyu biyu bakwai bakwai assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam wace kan layi
ina wa janaye barka kokari yawa wace kan layi
mutum malam ne na baba da daga kake na wasu Sane ne?
gaskiya ina godiya da wannan kokari da kake Allah ya kare ku To, muna godiya sosai sifili bakwai sifili biyar takwas biyu sifili biyu biyu bakwai bakwai sifili bakwai sifili biyar takwas biyu sifili biyu biyu bakwai bakwai assalamu alaikum
Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ke kan layi awa sunana Aliyu Ahmad Muhammad Sassan ga kodi to muna jin ka aliyu wa gwanaye muna godiya Allah ya saka da alheri kamar dai magana da gwani ta share fara gaskiya da dama duk wanda suka yi ganin kamar Qur'ani yayi ba su bibiye shi ba gaskiya ne kuma muna godiya Allah ya tsara tabbatar da akan wannan Allah ya saka da alheri Amin ya rabbal alamin. To, amin shi radio mita ɗari da uku da dubu tara FM kuke saurara cikin shirin gwanayen Alkur'ani. Wanda dai ga shi shirin ma ya zo ƙarshe. Assalamu alaikum.
Alaikum alaikum salam.
Yawwa, kin yi sa'a ko?
To, Muhammad da Gwanaye barkan ku da yammaci.
Fatan kin wani lafiya.
To, gaskiya mu ma dai mun ji daɗin gyare-gyaren da aka yi wannan alkur'ani.
Mm.
Allah ya saka musu da alkhairi ya ƙara mana ƙaunar alkur'ani a dace lafiya.
Amin muna godiya sosai. Sifili bakwai sifili biyar takwas biyu sifili biyu biyu bakwai bakwai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ai malam barkan ku da aiki.
Yawwa barkan ka dai wake tare da mu.
Ina suna na Hassan Babangida.
Na, daga ina.
Daga nan fanar kaya ba.
Masha Allah, wurin dutse ke.
Gaskiya na ji daɗin gayyato waɗannan bayan Allah da aka yi musamman malaman mu su malam mai da hana su ta shahara.
Ai gidansu ne ba gayyato su ake ba.
Ai kullum ana yi duk sati.
Gidansu ne ba gayyato su aka yi ba.
Eh gaskiya ne dai ina sauraron su da sosai da gaske.
Yau.
Kare kuwa.
Allah ya saka ma waɗannan malamai da alkhairi domin ko satin nan na je bauchi ɗaurin aure yau da tamu da muka zauna da.
Na.
wallahi mun kai awa biyu kenan muna zira malaman nan da yake muna da karatu sosai Allah Masha Allah.
Allah ya Masha kara Allah.
kwarin gwiwa Allah ku Amin, taimaka amin, amin, amin, Allah.
Eh, kuma da baki ɗayan ku ina ba ku fatan alkhairi Allah ya dafa mana Amin, amin, Allah ya Allah.
dafa cikin alkhairin baki ɗaya.
Amin, amin, amin.
Sufili bakwai sufili biyar takwas biyu sufili biyu biyu bakwai bakwai. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Wake kan layi.
Bayan ma tare da da Usman To ba.
ya rance ku na biyu To ba muna jin ka.
ana maka wata da yayi Ai, to ba.
wani ya ji kuma nan ya gare za ka samu kuɗaɗe fatan wanda suka yi za su yi kokarin gyarawa ta ce lafiya Muna godiya sosai. Sufili bakwai sufili biyar takwas biyu sufili biyu biyu bakwai bakwai sufili tara sufili. Ko da ke sufili tara sufili yana ƙasa baya aiki yanzu. Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam barkan ku da yammaci Muna jin ka.
mai magana masahudu habibu daga kurna atare Allah ya saka alheri na'am na yi wa malamai barka da zuwa to masha Allah Allah ya saka alheri Hello?
Muna jin ka, muna jin ka.
Mm.
Kwanata ya sauka kwanata mu yawo.
wannan al'amari muna matuƙar farin ciki da shi kuma wannan abu ne wanda ya kara nuna Na.
da tare da gaskata da zaman Allah subhanahu wa ta'ala na cewa shi ne mai kare duk ta Kwarai da kuwa.
kansa Kwarai da gaske.
Gaskiya ne.
Kwarai ko kuwa.
da zuwa cewa Qur'ani wanda ba ba tare da masana sun gano shi ba Gaskiya ne, gaskiya ne.
Allah ta ga kai Amin.
Ya rabbal alamin.
Masha Allah.
Biyar takwas biyu sifili Masha Allah.
biyu bakwai bakwai sifili tara sifili biyu biyu biyar biyu takwas shida bakwai tara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu Alaikum salamu.
to wake kan layi
Yau zama ne dawo.
kuma daga ina fage daga fage wani sako- ko eh ina ji yana da wani sako dan yi ne sauri akwai mutane akan layi suna jira
Eh. Hello?
yana ji ana jin muna sa jin ka
shi baya ji ba Baya.
network baya ji sifili bakwai sifili biyar takwas wayar ƙarshe za mu ɗaga ma yanzu.
na'am na'am sifili bakwai sifili biyar takwas biyu sifili biyu biyu bakwai bakwai assalamu alaikum
Alaikum salamu.
yawa kai ne waya na ƙarshe
Yau kuna magana da Najeriya salamu sarki.
to a daga kurfin kake ko daga kano
A Kano dai.
Ah, na ɗauka kana kurfin A Kano dai.
in ce ina mutanen farin wawa
A na?
mu je mu je ina jin ka
Ina yi wa gwanaye fatan alheri.
ana an sa ana an sa Kuma Allah ya ƙara ɗaukaka.
amin amin insha Allah
to wannan baka tsine ne ya sauka Ah, ina ganin yanzu sai mu tashi daga shirin nan saboda lokaci ya ai lokaci ya yi Allah ya saka da alkhairi Mm.
Na'am, a gwanda jami'in hukumar gudanar da wata wannan aminci rediyo da dukkan mutanen da suka tallafa wa shirin nan ciki da waje da magwanayen namu gwani Ibrahim Edhara gwani Samun Fashahara gwani Abdulbasit gwani Rabi Fage da gwani Fabel Gadankaya sai gwani Sa'id shi ma Gadankaya.
Ah, Buna.
Sai- Buna Ga maganin buna wata buna ma kama.
ai shi da kusa ne shi sa ni ma na manta da shi ai. Buna Habib.
Wura godiya Mm, Guna maganin kamanni. Mm. Sai kuma wacce ta damu da kunu sai ba Adam Muhammad dukkan mu gaba daya muna karkashin jagoran shirin Usman Tijjani Abdulkadir da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
mita ɗari da uku da ɗigo tara a zangon FM.
Na yarda da kyan abako wanda ya rike ka ya tire ta. Sarkin wanda ya kere ta ya yi gaba gaba ya yi zarra masu kan sai ta ɗaya. Makanikai da dire
Mita ɗari da uku da ɗigo tara a zangon FM. Mita ɗari da uku da ɗigo tara a zangon FM. Mita ɗari da uku da ɗigo tara a zangon FM. Mita ɗari da uku da ɗigo tara a zangon FM.
Wane mutum maganar subhana mai girma ko har rike Qur'ani ba zai tsiyace ba. Wane mutum maganar subhana mai girma ko har rike Qur'ani